أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لتاف بقية المستفيد لتاف سيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه sharhin muniyatul murid muna cikin da yake mana sharhin baitocin nan na godiyar Allah alhamdulil ja'ilil awliya'a wa rasatul kummalil anbiya zai mu yi sharhin ma'anar alhamdu yau za mu tashi lil ja'il alhamdu lil ja'il shafi na ɗari da biyu tsira ta uku daga ƙasa da ya ce wallamu aljara wannan lanjayen da yin kisra fi ƙauli cikin faɗin ibn baba alawi a muniyatul muridi da ya ce lirja'il lamul jarri shi ne ce allamul jara lamul jarri ita ce lamul jara a nan wannan lanjayen mai sanya suna kisra asali ai ja'ilu ne ko to amma saboda lamu jari sai yace lil ja'ili laysat lamu illati ba lamu ba lamu ta'lili bace ita ce lamu illati lami na dalili ba godiya ya tabbata lil ja'ili a dalilin mai sanyawa ba ba haka ma'anarta take ba ba lamu ta'lili bace wa inna ma hiya lil aqiba lamul aqibati ce ka san lami ta kawo guda bakwai akwai lamul ta'alili akwai lamul amri akwai lamul sayrura akwai lamul aqiba suna nan daban-daban daban har zuwa kusan guda bakwai to ita wannan lanja da yake lil ja'ili kamar dai alhamdulillah dan ai asali Allahu ne aka sa masa lamul jar ya zama lillahi to wannan lamun ba lamul illati bane ba lamun sairura ba ne ba lamun amri ba ne a lamun akiba ne ina fata an gane wahiyya dakiratun ala ismil jalala al muqaddar ita wannan lamun jarrin mai shiga ce ga ismul jalala ta shine suna Allah Allah shine ismul jalala asali Allah ne sai aka ce alhamdulillah lamun jarra kenan al-muqaddar wa amma wanda ake kaddarawa a nan a wannan baitin a zahirin lafazi babu ismul jalala ba alhamdulillah aka bada irin da suratul sabai alhamdulillah ja'ilul malaikati yusduluni ajnihatin masna wa thulatha wa ruba ai can sai da aka kawo ismul jalala sannan aka masa na'ati da ja'ili ko amma anan ba alhamdulillah ja'ilul awliya yake alhamdulillah ja'ili to wannan lamun mai shiga ce duk da babu ismul jalala a zahiri tana shiga ismul jalala ne amma al-muqaddari abun kaddarawa ka gane ai kaddara shi ake yi ma'ana alhamdulillahi ja'ilul awliya sai aka shafe billahi din a zahirin lafazi amma ana kaddara shi tunda dai an ce wa yake sanya waliyai su zamo magadan cikakkun annabawa wane ne sai a ce Allah ne ko to tunda Allah ne dama ja'il din sunansa ne saboda aka kaddara ismul jalala ake anan mausufan shi ismul jalala shine abin siffantawa lil ja'ili da wannan suna na ja'ili shi ja'ili din yana siffanta mana ismul jalala ne Allah shine mai sanya waliyai su zamanto magadan cikakkun annabawa kamar na'aci ne da man'uti dama annatu ba a sifatu ba ne alman'utu shine almawsufu duk ma'anar su daya to nan bai kashi da sunan man'uti ba ya kawo shi da sunan mawsufi eh lamun nan tana shiga ne ismul jalala wanda yake abin siffantawa da me aka siffanta shi da ja'ili walam yuqaddar bi ghairihi min al-asma'il husna ba a kaddara wani ismul jalala daga cikin asma da husna a irin wannan guri inda an ce alhamdu ko ba a ce lillahi a zahiri ba aka kawo wani suna to dole sai an kaddara ismul jalal ba a kaddara wani suna daga cikin asma Allahul husna wanda ba Allahu ba in dai hamdala ce ko da ba a ambace shi a zahiri ba to ismul jalala kadai ake kaddarawa ba za a ce alhamdu lirrahmani ja'ilil auliya ba dole dai lillahi ne da Allah isman lahi tabaraka wa ta'ala domin shi sunan Allah Allahu sunan Allah madaukakin sarki jami'ul lisa'il al-asma'i was sifati mai tattarowa ne ga karsashin sunayen Allah da sifofin Allah an kace Allahu to ya haɗo dukkan sunayen Allah kyawawa da kuma sifofin Allah kyawawa to fa yufidul kalamu wannan zance na ja'ili yana fa'idantarwa annal hamda hakika godiyan nan da muka yi fasara ta jiya alhamdu mustahiqqun lahu ne cancanta ne ga Allah tabaraka wa ta'ala li zati ga zatinsa saboda shi ismul jalala ismul zatin ba ismul sifa bane ba suna ne da yake siffanta Allah kadai ba yana dauke da zati da kuma sifa din to saboda haka Allah shi kadai ne ya cancanci godiya ta hakika لأنه domin shi lamarin yanda yake law qudira bil khaliq idan an kaddara wannan lamul jarri yana shiga ismul lahi al khaliq aw ar raziq ko ar raziq duk ba sunan Allah bane al khaliq ar raziq masalan ga misali da za a ce ba ismul jalala na Allah ake kaddarawa ba anan sai da ce alhamdu lil khaliq ko alhamdu lil raziq la awhamar kalamu da zantan ya sa tunani na cewa annal hamda wannan guda mustahiqqul lahu ta cancanci ubangiji na subhanahu tsarkakakken sarki li kaunihi khaliqan domin kasancewarsa mahalicci to ko da ya halitta ba Allah ya cancanci godiya aw raziqan ko kuma ya cancanci a gode masa saboda zamantowarsa ne arzutawa to ko bai arzuta ba ya cancanci a gode masa a ba sun ce ko kana bakin kula dole ka gode wa Allah ba yawo shi Allah kawai mustahiqul hamdi ne ala ayi hali ko ya bayar ko ya hana ko ya ba da lafiya ko ya dole jinya ko ya yalwata ko ya kuntata mustahiqul hamdi ne ala kulli hali saboda haka ba a kaddara wani suna na alkhaliq ko arraziq ko almun'im sai dai Allahu din wal ja'il shi wannan suna na ja'il ya ga maka ma'anar wannan lamul jarri yanzu ita muka fassara saura suna Allah alja'il ismu fa'il suna ne na fa'ili mai aikatawa aka ce fa'ilun ne fasara sa mai aiki aka ce filun aiki fa'ala ya aikata ya fa'alu yana aikatawa fa'ilu mai aikatawa to awun su da ja'ilu da fa'ilu da raziqu da basidu da khafidu da raji'u dukkan su ismu fa'il ne ismu fa'il ne na ja'ala ya sanya ja'ala ya ja'alu fi'ila shine ismu mudari al-fi'il to fa'ilu shine ismu fa'il na ja'ala ja'ala ya sanya ya ja'alu yana sanyawa ja'ilu mai sanyawa wa huwa huna bi ma'ana sayyara wannan suna na ja'ilu anan ya zo da ma'anar sayyara ya kasantar da aka ce alhamdulil ja'ili ma'ana alhamdu lissa'iri shi kwa sare ikiwanu kana ne sayyara mai sadu kamar kawwana ne ya kasantar ya kasantar da waliyai su ne magadan annabawa wafi a cikin wannan lafazi na ja'ilu ma'anar tashirifi akwai ma'anar girmamawa kama fi ƙaurihi ta'ala kamar yadda cikin faɗin Allah ta'ala da yake da yake ja'alnakum ummatan wasadan ja'alnakum mun sanya ku kaga sayyarnakum kenan ma'anarsa kenan mun kasantar da ku mun sanya ku ummatan al'umma wa sadan matsakaiciya wa qawluhu tabaraka wa ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama ja'ala ja'ilu ba ismu fa'il ba ja'ala kuma fi'li ne ma bi ja'alnakum shi ma ja'ala ne aka sanya masa damiri na nan kuma ja'ala Allahu, Allahu Allah ja'ala ya sanya alka'aba ta ɗakin ka'aba, albaita harama ɗaki ne mai alfarma. al'aya har zuwa ƙarshen aya hasba ma masala lahu bi zalika sahibul qamus kamar yadda ma'abocin dictionary na larabci qamus mawallafin littafin qamus masala lahu bi zalika ya misalta ismu fa'il a wannan ismu ja'il din ja'ala da aka sanya shi ismu fa'il ja'il to haka ya kwatanta fassararsa a cikin qamus wa ja'ala bi hadha al ma'ana kalmar ja'ala da wannan ma'ana ta sayyara ya ta'addi yana yin ta'adda yana ƙetarewa ila mafu'ulai ne zuwa mafu'ulai guda biyu Ta dole ne ta samu mafu'uli guda biyu da aka ce ja'ili ga al'auliya shine mafu'uli awwal warasata shine mafu'uli sani duk inda yake yana ta'addi ne da mafu'ulai guda biyu fa fa'iluhu asalin fa'ilinsa damirul a'idu ala lafzil jalala damiri ne da yake komawa ga ismul jalala al-muqaddar wanda ake kaddarawa alhamdulillahi ja'ilil awliya ina fata an gane wa huwa mudafun shi ja'ilu din nan mudafun ne ila maf'ulihi al-awwal zuwa ga maf'ulin sa na farko shi yasa bai ce maka ja'ilil awliya ba mudafun in ya samu mudafun ilai ai mudafun ilai yana kisra ne ala ayyi hali to shi mudafun ne amma ga ba ga mudafun ilaihi ba ila maf'ulihi al-awwal shine al-awliya din al-awliya shine maf'ul awwal allazi huwa al-awliya wa maf'uluhu thani maf'ulun sa na biyu da yayi masa da yayi ta'addi gare shi shine warasata shi ma maf'uli ne alhamdulillahi al-awliya warasata al-kummal al-anbiya wa sabbaka al-baita malam ya kera wannan baiti na farko ala haza taqdir a wannan kaddarawa kaddarawa shine alhamdulillah kaga nan tunda kaddarawa ne ya kawo ismul jalala alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah alja'il auliya alkirama wanda ya sanya waliyai masu girma warasatal anbiya sune magadan annabawa annabawan da suke alkummali cikakku alaihimu salatu wa salamu tsira da amsa Allah ya tabbata a gare su. Thumma alhamdu ala kismaini sannan ita godiyar Allah ta rabu gida biyu. Mutlaqun akwai mutlaqin godiya abun wawaitawa sake ba kaidi wa muqayyadu kuma akwai muqayyada wanda ake dabaibayewa. Ka san ma'anar alhamdu din muzakkari ne. Bai ce mutlaqatun da muqayyadatu ba. Ma'anar alhamdu din godiya. A Hausa ne godiya yake zama mace. amma a larabci hamdala alhamdulillah wato namiji ne akwai mutlaqin godiya wa muqayyadu akwai muqayyadi abin da bai bayewa fal mutlaqu godiya mutlaqi huwa alladhi la yadullu shine wanda baya nuni illa ala hamdi zatil aliyya sai yana ishara ne da idlali ga godiyar zatin Allah madaukakiya mujarradan abin tsiraitawa nahu kamar ka ce alhamdulillah wannan mutlakin godiya ke wanda ba mu kayyada ba ba a dabar da ta da komai godiya ce da Allah kadai ya cancance ta wal muqayyadu shi kuma godiya abin da baibayewa huwa allazi yadullu ala hamdi zatil muqaddasa shine wanda yake nuni a bisa zatin Allah abin tsarkakewa amma ba haka kawai aka gode wa Allah ba an gode masa ne li ajli shay'in a dalilin wani abu da yayi wa bawa na ni'imtawa ko falala ko wani abu na jin daɗi yace karrahimi kamar suna Allah arrahim in ka ce na gode wa Allah mai rahama me kake nufi saboda ya yi maka rahama ko ya ji ko ya maka jin kai wal khaliqi kamar ismullahi al khaliq wal razi kamar ismullahi razi wallahu ya da makamanci wannan sune azzatul muqaddasa aka ce azzatul aliyya shine ismul jalala Allah zatul aliyya kenan aka ce azwatul muqaddasa shine sunaye da suke dauke da wasu siffofi ko nan mai jin kai ko mai halitta ko mai arzutawa ko mai yalwatawa ko mai kuntatawa ko mai bada lafiya ko mai dole jinya wani ya ga makamanci irin waɗannan sunaye alhamdulillah masha Allah